إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram yau muna juma'a tara ga wata na juma'a al-akhirah hijira shekara 437 wanda ya dace da 18 ga wata na uku shekara 2016 yau za mu tashi farkon suratul ma'ida ɗan uwa kayan muhara masalar ko wannan sura akwai wata masala tambaya tana yawan zawa a kanta kuma da wata tsohuwar al'ada a kan mushkilar kuma takan kawo rikici tsakanin mata kishiyoyi ko rishin sanin inda aka sa gaba ga mai mata a wani hali masalar da ake cewa idan namiji ya yi kewaye ya yi samoga kina kewaya iya da mace biyu ko sama da haka ya kewaya ɗakin wata barar kwananta ba wata doka ta malam bahaushe kamar a rubuce a littayi ya ce ai daman wannan ɗa da aka samu a wannan kwanciya shege ne wannan magana hukumcin malam bahaushe ne ba doka bace ta Allah ba hukumcin shari'a ba ne ba ya shegantar da wannan ɗa a ce shege ne a tambayar da aka yanzu kayan a hau tana da alaka da wannan na mutum mai mata biyu ko sama da haka sai matar ɗaya wai ita ma'aikaciya ce tana gardi ba ta kwana a gida sai aka ce wai in ya kewaya in ya je wajen waccan ya kwana a kwanan wannan dan duk da suka samu shege ne aka gaya wa ita wannan mata da yake kwana a gidanta in bai wancan gidan wancan bata nan eh nan da yan kwanaki ma wata mace ta mun wannan waya da tsammanin za ta ci nasara wata ne ita ma gaci ya ce wayar da take da take gardi sai mijinta kewaya gidan kishiyarta ita to baiwar Allah shi ɗaki ake ba kwana ko mace na tambaye ta kwana da ake rabawa gado ake ba kwana ɗaki ko mace ake ba kwana ya shuru ci faɗi asalin kwana na mace ne to mace batta don tabar gida waya gidan ba za ba kwana ta yi kurin ya je kwanta a ɗaki ya tsare gado wannan gaskiya ce ba gaskiya ce in kina nan kina da kwana duki nan kin bar kwananki shine haƙin da mace ake ba kwana wadda take nan wadda bata nan ba ciki da sai sai dai inda zuwa ne take yake dawo a wannan dare wannan dare naki ne amma matuƙa ba ke nan kar ma ki ce wai wannan kwana dan ya je wajen wata ya kwana ki ce wai kwanan ki ne wata ma wai hushi ta yi mishi wai da ya can wacce wai da na yi duk wannan kaga shirme ne wannan shi ne gaskiyar magana mace mataka ba ta gida wadda ba ta nan kenan magana kwana bai nan ta dawo ai sabar da ta yi ko kuwa tun da aiki take ku zamana a yi shi da ta yi kwanakin da bata aiki ba ta naka amma cewa biki nan biki gida biki kwana a gida ki ce wai in ya zo ya kwanta ɗakin wata yazina ba gaskiya ba ne magana ta cewa wai idan mutum ya kewaye ya je ɗakin wata hukuncin malam hausa cewa zina ce ba zina ba ce amma laihi ne ya aikata laihi zalunci ne kamar yadda zai ɗauki wata kyauta mai gwaɗi ya ba wata wata ba ta sani ba yadda ya zalunci ya rinja da wata ya yi ta wata akan wata laihi ne shi ma wannan maganar saduwa da ya je kewaye laihi ne na zalunci amma ba cewa ba wai zina ce yayi balle dan da aka samu a ce shege ne laihi ne wanda har zai gobe kiyama a mutum zai bayyana a hilin kiyama da alama ta shanyewar jiki wanda yake zalunci amma magane maganar zina bata taso ba bayan armi Allah ta muke mu insha Allah za mu tashi horakon suratul maida dan uwa suratul maida tana cikin surori wanda suke ɗauke da hukumce-hukumce masu yawa na addini da mu'amaloli na magana ciniki magana arme magana zaman lahiya duduna abu na alaƙa tsakanin mutane ƙasa da ƙasa da mutum da duk abu shi alaƙa da domin ta zo bayan hudebiya dole san sulun hudebiya daga shi ne duk da a wajen wasu da farko suna tsammanin matsala ce ga musulmi amma shi ne lokacin da ya ba musulmi damar isar da da'awa ya ba a nan salama damar isar da da'awa zuwa duniya bayan ta ne fara aika kira zuwa ga kisra zuwa ga kaisar zuwa ga mukarkis duk wani safunan duniya daga bayan wannan sulu ne ya fara aika takardu asalin tasalim ka musulunta ka samu lahiya wannan bayan sulhu hudaybiya ne ita kuma wannan sura tana kan surori wanda suke dauke da irin wannan hukumce hukunce na kullu amana zaman layiya magana duk da alaƙoƙi sai take cinkusa da wannan ababen a cikin ta sai ganin amadu sahudul maida wani abu da yake da alaƙa da wata mu'jiza wanda aka nemi ƙurewa ga annabi isa alaihi salam na in shi har annabin allah ne suka nemi ya sabakar musu da abinci na musamman daga sama da neman ƙwarewa insha Allah za mu ga wannan bayanin da yadda yau kana insha Allah a gaba da Allah makaranta mana farkon wannan sura suratul ma'ida
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير مهل الصيد وأنتم هرم إن الله يحب يحكم ما يريد نعم صدق نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ألا يكرا دا masu imani tana cikin surori guda ku wanda Allah ya bude ta da kira masu imani ya yi wallazi na amanu ya ku masu imani kamar yadda abdullahi bin mas'ud ke cewa duk inda ka ji Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan kira to kai mai imani ka ba da kunnanka da hankalinka bayan wannan kira za ka ji imma wani umarni ga aikin alkhairi don ka aikata ko ka ji wani hani ga mugun aiki don ka kaurace mishi bayan wannan kira na yawon ladina amanu ya kuma masu imani ya ce auku bil uqud auku bil uqud aka hada magana ku cika duk abin da yake na alƙawari da kan kulla an ce nan iya da alaka da duk wani abin da za a yi na yarjejeniya na alkawali kulla ciniki ne kulla arme ne kulla amana ce duk wani abu da yake da alaka da kulla alkawali ku cika wannan alkawalin da kuka ɗauko a yanda aka kulla wannan abin ka ba da hukumci kakkaci amana kan dukkan wani alkawali da ka ɗauka yan wata yin maganar arme mudiba yadda annabi barin duniya yadda yake wasiya ga musulmi na cewa ku yi hankali kan igiya ko kullun arme lokacin da kuke amsar arme kuna amsar arme ne wani alkawali ne kuke da Allah subhanahu wata'ala kenan wata amana ce ka ɗoka a hannu a wuyanka kuma da cewa ko halitta farjinsu da kalma ta Allah kenan wannan iya cikin alƙawulla haka kasuwanci ne an an kulla to karka yaudara a ciki duk da nan malamai na cewa mas'ala ta kasuwa nasi ya zo na ba da damar warwarewa kuma ba laihi ba aka yi bayan an kulla na da ke cewa albayyani bil khiyar malamin tafarraka masu mai saye da sayarwa suna da zaɓi ko da an kulla ciniki ka sai da mun kaza na saya kaza muna nan in dai ba rabuwa muka yi ba misali a kantini na huta muna tare ne mun rabu ka ba da baya na ba da baya daga baya in dai muna tare a wuri guda ko ina cikin kantinka na saya jika ɗari ne ɗari biyu ne ka sai da ka ban kaya na amsa ka kulla ciniki to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama zaɓi ga kai mai saidawa ka saida mutum kayanka ya saya ya biya ka kana tsaya kai shiru ka ce kai wannan kayan ko ina son kayana ko ina ga wannan riba batun ba kai malam ciniki na wata tsango kudin ka bani kayana idan ka haka kai mai saye baka dama a doka ta Allah ka ce na kiya ai na saya na baku idan ka tayi ka ci haƙƙi da ba naka ba a wannan hali ka tafi gidanka ka tafi da wannan kaya da hujjar iyawar shari'ar zamani ko al'adar garinku haka ake sai ka ce ban da ba su da lafiya ga shi kenan ban da badawa ka tafi ka to ka tafi da wani haƙƙi da ba naka ba haka shi mai saye lokacin da ya sayi kaya iyawa bayan ya saya jika ɗari ɗari gaza sai ya nisan iya wannan kuɗin iya buƙatarsu in ya sayi wannan kaya naka kurin akwai matsala ko ma iya ya ga alama akwai wani ne naka rigi yace kai malam ungo kayan gaba da kudi na kai man mai saidawa baka da maka ce kai ai ka saya kenan tunda ka ban kudi na kare kai ma idan ka rike wannan kudin ka ci wani haƙƙi da ba naka ba annabi ya bada zaɓi ga mai saye da mai saidawa kowa iya da zaɓi ya fasa ko mai saye ko mai saidawa matuƙa ba a rabu ba tunan kenan dai magana ta cika duk abin da ka narjejeniya ka tabbatar ka kai yaudara a ciki bayan wannan umarni na cika alƙawali ya ce ya yi uhillata lakum bahimatul an'am kuma an halitta muku dabbobi na ni'ima raƙumi ne saniya ce tumakai ne awakai ne mun ce raƙumi da raƙuma saniya da bijimi da sa kenan ɗan akuya da akuya timkiya da rago duk ɗaya wasu a kira da dabbobin ni'ima duk suna ga cewa wannan ko na daji ko na gari suna da hukunci guda wannan Allah ya halitta muku su amma yace illa ma yutula alaikum kuma yanzu ba halittawa sai aka ɗauke cikin waɗannan dabbobi Allah ce sai abin da aka karanta mu nan da bayan aya biyu bayan da aya ta uku za ta kawo mana abin da aka karanta mana a ƙur'ani wanda aka ware ko a cikin waɗannan dabbobin ni'imar ne za a ambata mana su a gaba kusa insha Allah ke abin da aka karanta muku ma'ana wanda aka haramta غير مهل السيد أنا أنا cikin wannan magana ta ta aka kawo kun magana a ba a har ba a halit kadda ku halitta farauta wa antum hurum kuna cikin harami na aikin aiki wannan lokaci ba lokaci ba ne ba wanda za a halitta mu ko za ku halitta yin farauta a cikin duk da dabbar halaka ce ka cita to amma idan wanda yake cikin haramin aikin haji haramu ne ya yi farauta dan akwai aka ce san daji akwai su bare sauransu to a cikin halin farauta kadda cikin halin harami kadda ku halitta abin da yake da alaka na farauta sai ce inna lillahi hukum ma yurid Allah yana hukumcin abin da ya so ba tambayar Allah me yasa ya halitta kaza ya haramta kaza ya yi kaza a la yasal ma gar wa musalun ba ma tambaya Allah tambaya me yasa Allah kaza Allah abin da ya so ke yi dan uwa wannan aya kadai idan muka tsaya muka dibi abin da yake cikin ta kamar yanda eh kamar imamu qurtubi ya kawo wannan masaila ka cikin wannan na safwa ma kashi imamu qurtubi ke cewa alƙashin tafsirin wannan aya ya kawo maganar cewa cikin magabata masu tinkawo ko ilimi da falsafa ilimin larabci akwai sufur kindi sananne ne masu ilimin metafilosofi ilimin falsafa ya kware kasar larabci mai aka ce mutum ne tsagera kuma ba a ramgar nama addini sai mabiyan alkindi suka ce me zai hana ka kai ma a matsayinka ilimin larabci zai hana ka kirkiri wani littayi wanda zai ci karo ko ya yi hannu da hannu ko ya yi gasa da alkur'ani me zai hana kai kai ma a matsayinka ya ce sa'afa'al ya ce zan yi yusuful kindi ya shiga halwa ya shiga halwa ta binciken yadda za a yi littayi wanda zai ci karo da alkur'ani imam kudubi ce ibn karuwa ya ce bayan ya yi hijabi ya shiga hijabi kwana nawa bai bayyana ba lokacin da ya bayyana ga mutanen shi abinda kalmar da yi ta farko bayan ya fito ya ce wallahi ma aqadir wa ma yasiqu ahadun ya ce inni fatahatul mushaf fa kharajat suratul ma'ida ya ce fa nazartu fa idha huwa qad nataqa bil wafa wa naha 'anil nakas wa halala tahlilan 'aman thumma istathna istithna ba'd istithna thumma akhbara an qudratihi wa hikmatihi fi satarain ita wala ya ƙaddiru ahadun an yace bi haza illa fi ajalat ya ce wannan nan da zai hoto don taruwa kai sanan jarida malam ya hoto ya yi hijabi kwana ya ɓace ya hoto yanzu za a zo a ji wani tayi wanda zai yi karo da alƙur'ani aka taru ana jiran bayanin malam kalmar da ya yi cewa wallahi ya ce ba zan iya ba kuma wani ma ba zai iya ba ya ce na ɗauko alƙur'ani da yake so ya yi ci karo ya yi abin da hina shi ya ce na ɗauko alƙur'ani ya ce na buɗe sutur ma'ida ya ce a wannan harkon wannan sura na jiba ta da kyau sai na ga a harkon wannan kina ayata harko sai na ga Allah subhanahu wata'ala ya yi magana ta cika alkawali ya hana warware alkawali ya halitta halittawa a jumlace ya halitta wasu abu gaba daya bayan halittawa sai toge togewa bayan togewa banda kaza banda kaza yace bayan wannan yace kuma ya bada labarin kudurar shi cikakka ta inda za ta almari ya ce ya ba da labarin wata kudurar shi da hikimar shi ce duk wannan bayanin da nake muku an yi shi a cikin shekara biyar ya ce wallahi wannan bayanin da yake kumshe da wa'annan shekara biyu ya ce wallahi ba mu iya kawo shi he a cikin bolin bolin mujalladai an wani zai kawo bayanin biyu da bayan sai ya littafai bolin bolin ta kwan iya kawo wannan bayanin da yake shekara biyar ita wanda ya kasa karo wanda ba zai iya wace ɗaya wannan bin tashi ya an kawo mujallidai ina ga magana kuma ƙur'anin ko sura ba ɗaya ce haka nan wannan iya cikin cewa ƙur'ani gagar ba ne 'yan da sun yi 'yan bayan masu yi suna yi kuma ba za su iya ba yanzu da nan mun ji bayanin wannan aya ta umarni da cika dukkan alkawali da hana warware alkawali da halitta mana dabbobi na ni'ima in ba abin da za a ambata mana ba a gaba kuma ya hana farauta ga mai aikin haji haramu ne ya yi farauta yana cikin harami mazam da bayani farauta ta saman ƙasa ba ta cikin ruwa ba ya ce inna Allah ya hukuma Allah yana hukumcin abin da ya so ke yi ba mace me yasa Allah kai kaza Allah ce gaba
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الهرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الهرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب نعم يا أيها الذين آمنوا نما da kiran ga masu imani ya sam a cikin lansu ya ku masu imani la tuhillu sha'irallah kada ku halitta alamomi ko ababen da Allah ya haramta a taɓa a shara'ance duk abin da yake hurmat kaka keta hurumin wani abu da Allah ya haramta ya yi wasu ababe wanda Allah ya haramta ya hana a keta alhurmusu ya ce walal shaharar haram haka kakku keta alhurmal wata na harama duk da nan malamai na da bayan maganganu kan mas'alar yin yaƙi a watannin alhurma wannan watannin harama wannan irin kirin zulƙada zulhijja muharram da watan rajab wannan malamai mai jamhurin malamai da dama suna kan kuma magana mai ƙari cewa maganar haramta yaƙi a cikin watan harama magana ce masuka daga baya halicci ba ta samun wani wata ba wanda musulmi ba sa yaƙi a cikin shi in dai ba waɗanda aka ba wata amana ba na alkawari babu wata da aka haramta yaƙi in ya kama abin da jamhurin malaman tafsiri haka magabata tunan bayan hana keta alhurma wata na harama ya ce walar hadaya walar kala'i haka kakku mana ku kiyaye alhurmal hadaya hada dabba da ake kaiwa ga aiki irin ga masu aikin aikin haji ga mai umara ko mai tamattu'i wannan da yake ga mai tamattu'i ko rani aikin aikin haji ne da ake kaiwa a yanka a makka haka qala'id an suna suna rataya ma dabba da aka ne harami da ita da kaga an mata wannan kulli abinda ake rataya a jikinta kenan alama ce dabba ce wadda za a kai ta a yanka a cikin harami tun dabba ma a kiyaye alhurmarta ka ka tunka duk wani abu na aibu ka tunkare da shi kinan ka ba ta alhurmarta wala amin albayt haka duk masu duk wanda yake nihin aikin duk mai nihin aikin haji mai zuwa umara duk wanda ya nihi ma'ana makka to wannan iya da duk da cewa an hana zalunta kowa amma wanda ya nihi aikin makka aikin haji wannan bakon haji bakon ka'aba iya da wata alhurma ta musamman wanda Allah ya hana a ninge shi da mugun abu ya ce masu niyin aiki a mana ɗakin Allah mu ce ka'aba ko makka yabtaguna fadala min rabbihim suna wannan tahiya dan neman fadala ta musamman daga wajen ubangijinsu wa ridwan da neman yardar Allah wannan masu wannan halin ka a tsangwame su ka a taba su da wani abu na cutarwa yace wa idza halaltum fasadu farauta da aka hana ku a cikin harami to idan ka je ka warware harami an baka dama ka yi farauta nan matsalar mutum zai kawo to ai ina maganar hana dabba hana taɓa dabbar harami ko tsangwamarta da aka hana kuma nan an ce maka wani halittar sastadu in kuka yi warware daga harami ka yi farauta kenan a an halitta farauta cikin makka magana yadda take ana magana wanda ke cikin hurumin aikin haji an hana shi yin farauta akwai mai aikin haji zai makka tana da hudud tana da iyaka wannan iyaka ake kira da harami na makka hurumin makki shi hurumin makka wanda wani wuri kilo sha hudu wani kilo bakwai wani talatin wannan hududukin da aka yi shi ake kira hurumi to wannan hurumin maka wanda yake cikin kewayen maka ko da harami ko ba harami haramu ne ka nihi wata dabba ko zomo ko kurege ko barewa ko mamaye ka nihe shi da ka halime shi wannan ko da harami ko ba harami amma an zai yi mutum a cikin harami ko ya bar harami misali ya wata daga hududun haram mutum sun tare wani mutum madina mutum tun daga madina kilo 400 zai ɗauko harami na makka na aikin haji ya nuwa maka cikin ɗari hudu shi kuma kenan shi kuma haramu maka ɗan ne kenan an akwai daji mai yawa wanda kana cikin harami ko ka kawo daga haramin za ka koma gida da ke da ka tsallaka daga cikin duk da kazo aikin haji za ka koma gida kwalli wata haraka daban daga kawo ta daga iyaka ta harami kenan kana iya farauta in ta kama amma shi cikin harami shi ne kuce ga cewa magana da ake ta tattabaru na makka wasu na jan tattabaru ne wasu na annabi kuma bisu yankuwa bisu da huwa haba ba tanku bane bari na yake yankuwa take da huwa take amma menene an haramta maka taba ta dan an hana farauta tsuntsu ko wani abu ka halba a maka an hana wannan alhurma ce gare ta ta baka halbinta kai koma irin gaba da tsoro ka tsarda ta zabar da gudu ko ka ba ta tsoro an hana ka tabar maka ba dan mata ciwa ba an dafa ta ko mata yankuwa a ciwa take yankuwa take kurin alhurma tana cikin alhurma ta hurumin makka shine maganar kenan nan da ake cewa wanda halittun fustadu in kun warware ku yi warauta ba cikin hurumin makka ba kana warware daga cikin harami amma kana wajen hurumin makka wanda aka iya iyakance ta kana yin warauta an ta kama kuma sai ka ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum al masjidil haram an ta'tadu nan kuma mun san da abin da ya wakana a Hudaybiya na zalimtun Qurayshawa da suka hana musulmi shiga Makka duk sun zo Umara amma suka hana shiga kwata-kwata saboda adawa ta musulunci to yanzu nan sai Allah ya ce wa musulmi kashe hana da ya ba da ya sa alhurma ta menuwar ta dabbar da ta nihi makka da duk mutumin da ya nihi makka umara ko haji da ya ce ka tsangwame shi to kadda wala jalmannakum shana'anu qaumin kadda iyayya da wasu mutane ta sa ku dan wani mutanen an saddukum almasjid haram saboda adawar ku da su da suka kange ku suka hana ku shiga masjidil haram dalilin wannan adawa da take tsakaninku da sun taba hana ku shiga to wannan kai yasa an ta'atadu ku ketare iyaka ku taka dokar Allah ku nahe su lokacin da suka nihi Ka'aba kakku magana kenan kenan kadda adawa ku da wasu mutane ta sa ku taka doka ta Allah shine ulajin da kun shi na ana kawai wani wuce yace Allah ta adilu idilu wa qawlu taqwa kadda adawa da wani ya sa ka kin adalci idul da ku yi adalci ala kulli halin shine kuma tsoron Allah kinan shine nan Allah ke kashe duk da sun muku laifi ka kuce mu ma za mu rama saboda anan wani abu ne wanda dokashin aka ce anan ba abin da ya yi ga mutum da ya saba ma Allah a kanka kai kuma ka yi da'a ga Allah a kan shi shi ya taka dokar Allah a kanka to kai ka yi da'a ga Allah a kan shi kar ka taka dokar Allah saboda shi yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan Allah ce ku yi taimakeke ku taimaka ma juna ku yi taimako ga dukkan abin da yake na kyautatawa ne na aikin alkhairi ne ka taimaka a yi da kai duk abin da yake na tsoron Allah ne bin dokokin Allah ne an baka dama ka taimaka kace nan a hatta da kawurai ne kawuri ne wani aiki na taimakon al'umma na aikin alkhairi ga al'umma ko da kawuri ku kama ku yi wannan aiki na alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata rijijiniya da ya sa hannu a kanta a lokacin jahiliya da qurayshawa yace wallahi wannan hannun da na sa da qurayshawa na menene na kare zalunci ga azalimi duk wanda yazo maka duk wanda aka zalunta a hada hannu a kare mai zalunci a maido mai haƙƙin shi na sa hannu ne kan rijijiniya na taimako na kare zalunci ga duk wani ya sa hannu da shi aka sa wannan hannu ya ce wallah wannan abin da ne a jahiliya ba na bukata a wata dukiya ta dabbobi don warwarta ya ce kuma kuwa a yanzu aka kiraye ni irin wannan sa hannu zan sa hannu kenan taimakon aiki alheri ko da kana iya yi abin zai kawo alheri in dai bita bai sa amma doka ta Allah ba yace bayan hana yace bayan umarni kan taimakon juna kan da'a da tsoron Allah kyauta tsoron Allah ya ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan kuma kakku taimakekeniya kakku taimako kai taimako dukkan abin da yake akwai saban Allah ku taka dokar Allah kakka kama ayi da kai kakka yi agaji akan saban Allah ta kace ka a kama ayi da kai in har baka hana ba to ka ayi tarayya da kai Allah ta ke maido magana cewa wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne dan wa bayan duk wannan dokoki da Allah ya jero yake mana kace ku ji tsoron Allah wa Allah in ya kama yana da ukuba mai tsananin gaske na akwai tahdi game da taka wannan dokoki da muka ambata Allah ta yi mu ci gaba
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة السبع إلا ما ذكيتم وما ذبئ على النصر وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم نعم yanzu bayani ya zo na ayar harko uhillata lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum da aka ce an halitta muku dabbobi na ni'ima sai kurin abinda aka karanta muku su ne kenan aka haramta cikin layin wa'annan cikin abinda aka haramta cikin dabbobin ni'ima to nan abinda aka karanta nan shine Allah yake ambata mana ga ababen da suke haramu ko da a cikin dabbobin ni'ima ne yace hurrimata alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayrillahi bi an haramta muku mun san da cewa Allah ke haramtawa ciki halitta an haramta a gare ku an haramta muku musi shine haramta farko musu kenan ko da dabba ta ni'ima musu haramun raƙumi ne sani ya ce bangaren awakai ta makai ne bangaren duk wanda aka ambata aka ce halaka ne to amma musu su haramu ne illa musu wani annabi zama ya ambata wanda yake halak alhutu wal jarat annabi sallallahu alaihi wasallam an halatta muku mai takani wa damani an halatta muku musse biyu da jini biyu musse biyu alhutu wal jarat kihi suka ce musulmin nama saboda ba shi da haram nan an ambaci kihi dukkan dabba ta ruwa sannan sallallahu alaihi wasallam ya ce albab wa tuhurun ma'auhilun mai tattu shi amana tambaya ya rasulullah muna ɗaukan ruwa a cikin jirgin ruwa wajen suhu wajen tahiya ruwan da muke ɗauka kaɗan ne muna tsoro suka ce da in muka ce mu rinka shan wannan ruwa namu mu yi alwala za mu kishi ruwa kuma kusan ta kuma teku ruwan ta bai shayi ba ruwan gishiri ne in za ka yi haƙurin kishi ruwan minti goma in ka sha ruwan teku minti biyar ma muka yawa za ka fara gigita shi zai ƙara kishi ruwa don ruwan gishiri ne kiran ta suka ce to ya za mu yi yanzu ya ce ai shi daman teku ai ruwan teku ruwan ne tsakakake mai tsakakewa kuma ya musu ƙari ya ce hillun mai tattu ɗaurin ma'au hillun mai tattu shi ruwan shi mai tsarki ne mai tsarkakewa kuma musan shi ma halaka ne na kenan duk ya ce duk dabba ta cikin ruwa in dai dabba ruwa ce halaka ce dabba ta ruwa kenan ba shi da musti in dai ko ya mutu kana iya ci to bayan wani hada ta wani jara da fara fara ma ka zo gona ta suku fari da a mace kana tattarawa ka je ka dafa ka cika hanka ko ka ɗauko ta kayan ka zo ta mutu ba ta musu ce fara dan wannan shine yan wannan masala muke kullun da mutane kullum mutum ya yi kokarin dogara da abin da ya tabbata mu da ana yanwa abu na sananne sunna tabbatar ta tabbatar da wannan ruwaya ta musaki halaka ne haka musan fara amma wanda zai ce shi yau iya rike mazhaba balle malikiya a wannan batawa duk ba malikan kirki ba ya ci hara ba kasuwa me ya ma malikan kirki domin a malikiya ba a cin musu hara in ta mutu ba a ci haramu ne duk ba maliki mai kashin maliki ne to kai ci hara kai ci hara kasuwa dan ba a yanka ta ba ba a mata abin za ta mutu ba suna ta ha mata amma ba yanka ba kai za ka ɗauko ta da niyyar ka kashe ta tukunta mata a hannunka tukun za ka ci ta kaga anan ina ga da yawa za su bar maliki eh tun da malikiya ce malikiya sun ce haramu ne a shawara ta zukuta mace amma mu mun imani kan aqidar al-sunna wal jamaa mu tace hanyar ta imam malikin kanshi yayi bayani cewa duk inda ya wata fatawa daga cikin fatawoyi aka samu nassun sunna tabbatacce a rike sunna a ajiye wancan fatawa wancan ra'ayi kuma wannan shine maliki ba malikayen jabu ba mutum iya kallon hadisi iya kallon aya kirki ya ce abu malakawa ne wala wannan inda malikin na da risko shi sai ya bulala shi ba ba malikin kiki bane ba ya kullum na kan kwallon misalin mutum ya karanta da tuhon malikiya zai ga malikawa na farko na kwarai cikakkun malikawa ba sa ta kalidancin ga aya ga hadisi ya zo su ce abu malikawa ne ba aikin malikawan kwarai ba ne kuma dalili ka ka je karanta muktasar hadis ka karanta mudawatu kubra wasu guda karanta gani kaga abin da yake ciki tawilatun aqwalu taraddudun an kai an kawo malamai sun wadi malik ya ce kaza ibnu qasim ya ce kaza ashab ya ce kaza ka ga maganganu mal almajin maliki mu suka dai da shi yayi magana anan ya ce halak su ce haram dalilin fitu hujjar su nan ya ce haram haka suke wani malaman kullum suna neman nasi kullun tabbatacce haka duka wani maza ba haka suke in kaga mai cewa an kai mai aya ko a jiki karara ya rike wani ra'ayi na wani malami balle a littafin shi wallahi jabin malikiya ne ba malikin shirki bai haka so kuma da yawa a nan suka rike malikiya inda suke amfanin duniya a kan misali malikiya duk a malikiya babu maganar sabka alkur'ani amma wani matace ba fi dawo a malikiya sai ma malik iya cin wanda ba su yarda ba a karanta ma wani alkulai malik iya ciki amma ya kamo a ta maza ba ina kamo ga magana wanda yake a nan ana samun dan kudin ce ne malami ya ce akwai fi dawo amma in ka ce maliki ya kyale to a maliki maliki ya hana ba a yi aron imam malik mutum ya karanci akid imam malik kan mas'alar karanta ma wani alqur'ani kai maliki hatta a makwantai duk maliki ya hana ba a karanta qur'ani ga wani baya mutu ko a makwantai ko a gida imam malik ya hana ka koma madaba imam malik ka karanci fi'il imam malik kan haka sun sani sarai da haka amma me dan akwai amfanin duniya sai a kamo nan a kamo can kama kame sai a kawo wani abin da ke wuce a ce ba da wuri kaza to ce ya ne maliki ce to maliki iya ce wanda suka hana in wani misali da muke magana ta maganar sauka qur'ani ko wani ga wani malamai ma da suke maganar wai akwai wanda suka ce ana iya karanta ma wani to sun ka sharadi sharadin da suka kawo shi ma ayyaki da shi ma ta suka yi sharaɗin da suke cewa masu ganin yana yiwuwa a karanta mana alkurani sun ce da sharaɗin a yi don Allah ka amshi ko biye to sun ce a zo a yi mala a yi fi sabi lillahi mala wallahi in wannan mutumin da ya mutu in shi kullum ke sayawa malam shinkawa da haƙi da kuɗin cewa ne wallahi bai ya fara ya bashi ka jarraba ka gani a yi fara ma a yi kyauta ma tun da alhaji ne ya rasu yanzu an ci an ci maulid jami'a da Allah ba a yi an biya kuɗi kasuwa ce wadda musulunci bai amince ta ba ta haka ne muna maganar kenan kullum musulmi abin da ya gare ka yi kokarin bin nasi tabbatacce kun ka huta kowace mazhaba inda gaskiya take anan kake kai ka imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah kenan kai kullum maganar Allah da ta manzan Allah ce a gaba da a cikin kalmar ka ta shahada ba wani malami a duniya kowane ne kana mai biyayya inda ya dace da Muhammadu Rasulullah Allah ce manzan Allah ce in waye magana a duniya ko matsayi ta saba ma hukumcin da manzan Allah zama yayi ya tabbata gani manzan Allah yi in wa ta ba mishi kamar addu'a in malami ne Allah gafarta mishi kai kuma kai kokarin bin wannan sunna wani malaman haka suka hodi haka suka bar duniya ba mai hujja a gaban Allah ce ni ga wani ya ce bayan kuma ka ga nasu ka bar magana annabi ko ta Allah don wani ya hodi wannan gobe kiyama ba kai bashi Allah taimake mu kenan da Allah ya ce ya haramta mana musu to musan wannan banda wanda muka ambata banda musan kiyi ko mu ce dabbar ruwa banda fara wadama jini da ake annabi kira ya kirayi saifa da anta a matsayin jini saifa wanda san saifa suke kira pancreas pancreas an bari pancreas saifa mai kaman anta anta ja warwara kenan da anta na ga sunan jini duk da suna kama ce amma su madana wace halaka ne a cikin su yace wala hamlu khinzir da nama na alade musulman kan ce wa mudakan ce ma jakin daji a hanzir hausawa alade shi ne alhanzir alade mai cin kashi dan gaje ɗin ɗaukan kuɗi da kuma suka wani jakin daji zebur suna kiran zebur suna kiran wannan zebur zama kiran alade zebur jakin daji ke kuma jakin daji halaka ne jakin daji halaka ne annan ma amai farauta shi halaka ne jakin gida ne haram amma na daji kayan farauta ne a ci halaka ne ba ma jubu a kai shi amma alade ko wani suka ce shi alade ko wani haram ne babu na gida ban daji da alade alade ne ko haram ne alhanzir yace cikin abin da Allah ta haramta mana an haramta muku musu da jini kenan jini haramun baka ci ba baka sha ba kuma jini akwai shi mai jini da aka yi rangwame a kan shi irin jini na cikin jijiya na cikin nama sai aka yi ala sai daman masu fuwan ala ya bayan sai daman masu fuwan jini wanda ake ci haram daman masu fuwan jini mai kaɗauwa amma jini an sami jini misali daga an ka nama ana da wata kunya an ka dewa sama kunya ka gani jawon jini ya yawa sama jikin tsoka wani haramu ne wani halaka ne sabai haka suke miyar aka annabi suke ce miyar su ga jini iya yawo jinin nama ne yake cikin jijiya tsakanin nama wannan jinin kan baka samu cuba wannan jinin halaka ne wanda Allah ya haramta daman mazafuha jini mai kadawa wanda ya fito daga cikin jiki ko wajen yanka a majin da ya tsaya jikin nama cikin tsoka a wani wuri wannan jini halaka ne aka ci eh kinan jini haramu ne kuma annabi ya haramta hatta samanu dam ya haramta kudin jini a nan sallama jini kudin jini ba a sai da jini kama wani sai ya ba kudi kamar da dan Allah jini haramu ne ka ci kudin jini me ne kudi ka ba da jini a ba kudi haramu ne kurin ka ba da jini dan Allah illa na akwai fatawa mun suna ga cewa wanda ya ba da jini ana sa a bashi dan wani nama wanda yake wai wannan dan abin dan tuwo kai samu matsala to in har da gaske tabbas in ba a ce wani abu akwai matsala na karɓar laifi bane ba amma in ka san zaka yi ma da yasa ka saka ta musamman kai a gida ka cika hanka ka bada dan Allah kurin gaskiya zai yi da baka musanya jini na jiki da muke magana a hudu a hudu jini ka ba wani ko da jini ma haramu ne ka cikin shi wanda aka yanka ma ba sai da a cikin shi duk ɗaya ne ba sai da jini ana ba da kyauta nan baka a cikin ana ba da ma wannan a bakan da kun haramun ne kun eh ala kun haramun ala kun ne yace bayan an bato musu jini alade wa ma hilla li ghairi allah da abin da aka kama sunan wani Allah a wajen yankan shi ko sunan wa kama in dai wani Allah ne ba ci nan kenan akan wannan koda da ake halitta cin yankan ahlul kitab to kai ce bisin musi ko da musi kaza ko sunan wane ne a inda dan an ahlul kitab su ma suna yankan da sunan Allah shi yasa aka halitta abincin su mashi ma zai kama sunan wani Allah kan wani aya kenan ba an ci ba zai kama sunan wani Allah ko Isa ko na daban amma mun san da asalin ahlul kitab na kwarai suna yanka da sunan Allah ne sai dai in san baranya ko ko da muke bayani in wa kwarin kwarin mu fatawa kwanan nan mun suka ce maganu ka abun fatawar masalar cin naman kai a ture cin naman kai a ture ko magana pornography muke magana kan shi musulunci ya halasta cin nama a kitab abincinsu abinda malamai wani magana ce malamai an riga an yi da malaman duniya rabita ko ina yi magana an yi bincike malaman duniya masu bincike sun bincika masa'alar yankan turai kuma so yau ma ya bincika ya ƙara ilimi kan abu aƙida ta turawa akwai ƙungiyoyi masu kare wai haƙƙin dabbobi sai suke cewa yanka dabba shiga haƙƙin dabba ne suka haramta yanka dabba a wajensu amma wasu kasashe sukan ba musulmi dama su musulmi su keɓance su yanka irin nasu dalilin addininsu kenan amma an janarar a manyan yankan ƙasar yanka ne su a wajen ba a yanka illa a sa mata kuran a kashe ta da kuran shi ne wani malami musulmi ya kawo ya expose wani lokaci ce ba da cewa haukan bature ne ya ce bincike da ya yi in dai yadda musulunci ya ce a yanka za a yi wannan yanka yadda shari'a ta ce da wuka mai kai wulik aka ce gawar jini jini ya wuce ba anan gawar jini ba wannan inda za a yanka da ta ce wallahi ce dabba ta yi saukin mutuwa ya yi mata saukin wahala akan kuran da aka sa mata kenan aqidar shi take yankan turawa wannan irin su Brazil sun su kaman Brazil dan an Allah ma'anna ne sai an nan cinye haiwa tan Brazil da ana kayan ta diyar daga Brazil kenan wannan yasa yan uwa malamai suke maganar cewa ai wannan abun haramu ne a ci yanka da ya zo daga turai matuƙa baka san ba wanda ya yanka don ga galibin yankansu wani wani ce magana masu wannan sana'a ka kuɓa dare wannan mu muna haɗin shari'a ne kuma kai musulmi ɗan kasar musulmi me yasa za ka yi sana'a mai shuba me zai hana ɗan neman kuɗi ne ɗaukoma mun za a nijar an gaya mana nama kuma shiga mushkin ne yankan brazil yankan turai ga nama na mun kai nama sai lafiyayye duk duniya tana ta san da mu bale nijar Allah taimake mu da nama lafiyayye in na kajin ne in dabbobin ne ciyawa natural nama mai daɗi sai ka je ka yanka anan ka sai da mu da hakan da cikin shuba ka kama yan wanka wani abu daban wanda kuma a likitance likitoci sun yi magana sun gwadi an yi da ba na ce kunni na sai da duniya na hadarin ma ba ma yakan kaɗai ba irin abin da ake samu na matsala dama da ake ka daga turai sun yi bayani cikakken bayani cikakken magana da sun ce ma akwai malaki da yawa suka ce a dabar da aka yi dan akwai ministan lakante na gani ba adina kai ta abu da sananne ta yi magana cewa an tabbatar da cututtuka da yawa da ake- ana samun su daga wannan naman da ake kawa daga waje balle a can babban birni dan a can ne yake da alfahari ne ka ci dondon ka ci wane ne su dondon suka ci ana musu shi suka yi ci kenan sun tabbatar da cewa ta ce wallahi ta je sun yi bincike ta sun je amurka ta ce sun je wata wata fara wajen da ake tsaye da nama ta ce ce wallahi mun iske wata wata wata kasuwa ta nama nama a kwanje ne a cikin aje akwai naman da ya shekara takwas Allah ta ce takwas ana jira a kai shi afirka ana jiran kasuwa ta kenan wa gaskiyar magana mu wadatu da namu yayi lafiya layiya ya yi layiya ka yi nutsuwa wannan muna maganar ɓangaren shari'a da ɓangaren lafiya ɗan adam ka ci nama lahiya ka kama ka yanka a yanka ka ci lahiya sabon nama ya yi lahiya naman bariya gaskiya ya yi wannan kuma abu ne an bincika gaskiya magana akan kama haka nan in ka tabbatar da wannan an yanka a gaban ka wannan shi dama dama ko ka san ma'aikata kaza ce to kenan da kai a ture da na kwanobab ɗaya ne haƙon na ɗaya ne kwanobab shi ma daga can a aka yanka shi illa in ya wato a wasu kamar kamar kamar turkiya tunisiya kenan in nama ya wato kamar su misali turkiya ce misali turki tura ce amma musulma ce haka irin tunisiya suna yi to in wannan ne markin ya can ya wato nan kenan akwai hujjar musulmi suka ake kenan musulmi sun yanka kenan amma daga turai a hankali wai da ake sa suka sa halal in suka samu halal suna nihin cewa wai dabba ce wadda aka yanka ba ba yanka ba kai abinda ba a tanzur ba shi ne sun halal shi da yau da kai a masar irin wannan rudin wa arzun duniya sun halal sai aka kana min kiya kace halal halal to ki da mai da irin da halal da mu ce abin ki na zama rudu wai nawa ki da kai haka aka sa halal to da ma ki ya ko haram wani wajen da aka rage namun da ake kawo halaka ne to su wannan duka rudu ne gaskiyar magana in dai yankan turai ne kun kai hankali yace bayan yayi magana haramta musse da jini da alhanzir da duk abin da aka kama sunan wani Allah yace wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu natiha kuma kada sabo ya Allah ya jiro munkhaniqa dabbar da aka shaki kenan aka shaƙe ta ta mutu ko iya shaƙe ta sai ta mutu haka wannan musulci ita ma ba a cinta wal maquda maquda dabbar da aka bige misali mota ta bige ta ko inji ya bige da bige mota ta fadi ta mutu nan an uwa maquda za mu ga cikin ta magabata suna kawo ba a cin a harauta duk mafitar bi bundukiya layukan duk abin da aka ci aka kashe da bundukiya da bunduga ya ce ba ci to kada ka fito ba me ya kawo magabata ke maganar ba a cin yankan harauta ta bundiga su san bundukiya suke magana wani abu ne a game da wata barudu abin harbi ne iya bike dabba ƙarhin bugun kamar zaman kamar zaman dutse kamar zaman dutse ne bugun ƙarhin bugun ya kashe dabba to wannan tun da bugu ne kashe dabba ba tullawa bace ba shi yasa suke cewa ba a cin abin da bundukiya irin ta da ba irin sun zuba ce ba a nan sun iya cewa kullum ma an harar damu wa zuku da sumun lafa kul duk abin da aka ya tilla hudu jini inda an yi musamman lakaci kenan bindiga ta zamani daban ce da tada wajen bindikiya abun harbi ne kamar zaman kaushu ne ko abun buce barudu tana bugawa ne ta bike dabba da karhin da karhin bugon kucin ta kashe dabba wannan shine haram amma bindiga ta zamani mai katushi da za a harba ka tushe tulla ka yi bismillah ka harbo wannan za ka ci ta da ne bace duk abin zai tulla zai hujje tulla hujjoji ne inda ya bismillah za ka ci kenan akwai bambancin an ga bundukiya a wani wuri an ce ba cin abin da bundukiya ta kashe to waccan bundukiya ba tsini ba gare ta karfin bugu ne duk kuwa abin da ya kashe dabba da karfin bugu hatta misali ka harba mashi ka bar harba mashi sai bige ta da hadin ta mutu ba ci sai in tsinin ne kina shi ne magana ta ba'acin kinan munakhalika dabbar da aka shaƙe ko mawquda wadda aka buge wal mutaraddiya da dabba da ta hado daga kan dutse ko ta hado da kan mota daga dai sama ta hado daga wani abu ta hado ta mutu ita ma wannan dabba ba a cinta duk dabbar da ta hado ta mutu ba a cinta yace wannan tsiya da dabbar da yar wata ta tumuje ta ta soke ta da kaho ta mutu kuma kala sabo da abin da dukkan dabba mai harauta zaki ne menene kyalkeci ne da mutace ta wuzge ta ta kaje ta ta mutu amma inda kare ne na harauta aka yi bismillah aka sake shi to anan in dai ba ci bai ko da ya cije ta ta mutu anan ta mutu za a ci ta don harauta ce anan eh in kare ne ya kuzge ta an yi bismillah ba ci bai da an ce ita kuma ba ci idan ka saki kare na warauta ya suke dabba da ya kada ta yawa da ci to kai baka ci wannan miji amma ya wuzge jikinta idan ne ta ka zo ta mutu sai ka cika hanka eh warauta ce kuma ka da sobo yace to da Allah ya jero waɗannan abin da aka haramta na wadda aka shaƙe munhanika wadda aka shaƙe wal muquda wadda aka bige wal mutaraddiya da wadda ta hado wanda tihatu da wadda aka soke kuma kana saboda wanda dabba mai warauta ta ci yace illa ma zakaitu duk wannan dabba ce kenan aka shaƙe ta magagata ka isko da ranta ke ka yanka an bige ta da mota tana halbar da ranta ka isko ta sai ka yanka bata mutu ba za a ci haka soke ta aka yi bata mutu ba ka isko ta da rai za ka yanka haka wata dabba ta huzge ta ko kare ko wani abu ya huzge dabba ya da ranta kan zo bata mutu ba sai ka yanka ke duk wannan illamar ɗan ka yanka abin da kenan na yake tagar mun kaɗa wannan ta hukumcin guda ne in je ka yanka za ka ci kuran kenan duk wanda aka jero da saukaka da da aka wado da da aka bige da aka aka huzge ta ta mutu kai ta mutu ba aka zuko da za a yanka nan to cewa sai kawa nawa ta alba a kurin kowa san dai rai in dai ka yanka kaga jini ya kado yanda ran akwai da tsawon an bar ta in za ta rayu ne wa san mu ga ga ka san mutuwa ga mutuwa ka san mutuwa mutu muna da maka kaza ba ba hannun kake ba ya ce ai inda ake cana yanka ta haka suke cewa sai inda in kana ga an haka bata za ta rayu ba ga maka abin abigiya da tunda ya waje maka kai dai an baka dama illa ma ta kaitum sai abin da ka yanka kidan matuƙa da rai a jikinta ka isko ta ka sa wuka ka yanka jini ya kado zaka ci yace kuma wa an tastaqsimu bil azlam kuma kadda haramu ne ku rinka neman rabo da kibau ma'ana nan yan diba haramu ne da a can su da wani nau'i ne suke a sa a tulu misali ya sa a mara ni rabbi na hani rabbi kuma ɗaya wata komi ya sa uku misali ya rubuta ubangiji ya ce in yi ko ya hana in yi ko wanda ba komi an kasa hannun ka cikin tulu ka ɗauko kamar duba ce an ka ɗauko a mara ni ubangiji ya ce in yi kenan wani abu da kai niyya ne kai an kuma na hani rabbi Allah ya hana ne ka bari an ka ɗauko wancan banza ya ka sake nau'in wata ka cikin nau'i ne na duk wata duba neman sanin gaibu haramu ne Allah ya haramta duba magana kenan kura to wannan da Allah ya jero waɗannan ababe na musu jini alade abincin abinda ba a kama sunan Allah ba da shakakka da da aka bige da da tawado da da aka soke da dabba ta ci yace a sha'ina na tsallake wa ma zubi ala nasab da duk dabbar da aka yanka mu gumki da sunan gumki da sunan wani a takaice gumki ne aljani ne ko gumki ne da aka yanka sunan wani to kuma magana ban ta saka sunbul azalam da neman aka ce na kibau aikin kibau to Allah da ya jiro abin duka da aka haramta ce zalikum fisq wannan abin da aka ambata fasikanci ne kenan cin musse fasikanci ne cin jini fasikanci ne cin dabbar ta mutu fasikanci ne ko da aka soke ko da aka duke duka da wannan cinsu ko yankan dabba da aka yanka don gumki ko yin duba da kibo duk ana cewa wannan fasikanci ne mun zo daidai nan kuma lokaci yayi insha Allah Allah kai wannan gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته